إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid za mu tashi babi na hamsin da hudu darasi na arba'in da shida yau muna sha takwas ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da hudu sha biyar ga watan rabi'u thani shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida babu la yuraddu man sa'ala billah babun da yace wanda yazo yace maka dan girman Allah dan isar Allah kai mun kaza to kada ka ce bazan ba duk da dai wasu lokutan za a duba halin mai tambayar a duba halin wanda ake tambayar a duba halin abin da ake tambayar kuma a duba lokacin da ake tambayar waɗannan hudun za su iya ba da amsa waye yake tambayar wane a wane lokaci mai tambayar waye wanda ake tambayar waye sannan me ake tambaya kuma a wane lokaci to sannan la yuradu man sa'ala billahi kalman sa'ala billahi ko jumlan sa'ala billahi imma bisiga imma bishar su'alul lahi bisiga yace as'aluka billahi as'aluka birrahmani ko birrahimi wa as'aluka billazi radda alayka basaruka radda alayka basaraka ina roƙonka da wanda ya maido maka da idanunka kamar yadda muka karanta a hadisin mutum ukun nan kaga da ya zo roƙonsa ya ce na roƙonka da sunan wanda ya dawo maka da idanka ka, ka bani tunkiya guda ɗaya kaga abin da ya tambayan ba shi da yawa sannan wanda aka tambayan yana da hali wanda ya tambayan ba shi da hali abin da aka tambaye shi ba shi da yawa kaga in mutum ya zo ya ce don Allah ban naira ɗari aga naira ɗari ai bata da yawa sannan kuma dama shi bai da ɗarin sannan kai kuma kafi ƙarfin ɗarin sannan kuma a lokacin kai kanka kana jin nishaɗin bayarwar akwai lokacin da koda kana da shi sai ka ji nishaɗin bayarwar ba ka jin sa a zuciyarka eh wata ran sai ka ji kawai ka tashi da rowa wallahi har kanka ma kana son abu sai dai kai ta diyan yau yau ka tashi da yi wa kanka rowa da yi wa jama'a rowa irin wannan yanayin in ya zo sai ka ji kai kanka baka jin daɗin ka bayar wasu lokutan kuma ka ji daɗi a ranka ka samu nishaɗin bayarwa sai ka ji har kana fata ina ma mai roƙo ya zuwa bashi saboda ka tashi da nishaɗin wato bayarwa shi yasa idan mutum yana so ya ji daɗin zaman duniya kuma ya ji daɗin zaman kabari kuma ya ji daɗin komawa lahira to ya alakanta kansa da Allah alaka mai ƙarfi alakarka da Allah ta ƙarfi alakarka da Allah ta kyau kuma ka da Allah ta zamo wacce take ta dace. Wa malamai suka ce alaƙar mutum da Allah a cikin abubuwa guda goma ne. Idan kai abubuwan nan guda goma za ga ka da Allah ta yi kyau. Abu na farko shi ne ya zama mafi abin da ka fi so shi ne Allah. Soyayyarka ga Allah tafi kowace soyayya ƙarfi. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah kana son Allah so na ƙoli-ƙoli, don duk wani abin da zai maka wani abu da zai sa ka so shi Allah ya maka fiye da haka. kuma Allah ya maka abin da ba wanda ya maka shine ya samar da kai daga babu samar da kai kadai babban ni'ima ce kuma yayi ka mutum kuma yayi ka musulmi kuma a cikin al'umman manzon Allah alaihi salatu wassalam dan na biyu ka girmama Allah zo babu wani abu da yake girma a zuciyarka kamar Allah wa kabbirhu takbira ka ji girman Allah ka ji nauyin Allah wani abu na biyu shine abin da zai alakanta ka ga Allah alaka mai kyau abu na uku ya zama kana kwaɗayi da marmari da sa rai da ƙwalama cikin ka samu rahamar Allah ba abin da kake so irin Allah ya ce ya ma rahama haka kullum a cikin tawassali da fata da roƙo a aikace da bakinka da zuciyarka da gabanka ba abin da kake so irin ka samu rahamar Allah kuma dama Allah shine mai rahamar wannan rahama da kake bukata a gurin Allah ya zama cewa ka alakanta kanka ga ita da una rabban khaufan wa tama'a sannan na hudu ya zama kana tsoron azabar Allah kana tsoron azabar Allah wannan tsoron azabar Allah ya kai matukar da wani abu na tsoro ba zai sarrafa ka ba kamar da kake tsoron Allah kamar da wani kwaɗayi ba zai ɗauki hankalin kamar da kake kwaɗayin ka samu rahamar Allah za ku ɗana abuwa guda biyu wato kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah da kuma biyun farko san Allah so na ƙarshe da ganin girman Allah ganin girman Allah na ƙarshe to sai na biyar al-ikhlas da abin da za ka yi komai ƙanƙantarsa komai girmansa ka yi shi don Allah da abin da za ka bari ka bari don Allah abin da za ka bayar ka bayar don Allah abin da za ka hana ka hana don Allah man ahabba lillah wa kariha lillah wa a'ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda yaso yaso don Allah wanda yaki yaki don Allah wanda ibayar ya bayar don Allah wanda ya hana ya hana don Allah to faqadis takmal al-iman wannan ya cika imaninsa to da abubuwa guda biyar duk kuka kula a zuci suke to sai a zo kuma guda biyar na, na, fili waɗancan na zuci ne ganin girman Allah aikin zuciya ne ƙaunar Allah aikin zuciya ne kwaɗayin rahamar Allah aikin zuciya ne tsoron azabar Allah aikin zuciya ne yin aiki da ikhlasi don Allah ba mai ganin wannan sai a zuciyarka tsakaninka da Allah sai a zo fili su kuma biyar ne idan Allah ya ce ayi to sai ka tashi ka yi me yasa zaka yi kana son wanda ya ce ayi kana girmama wanda ya ce ayi kana kwaɗayin rahamarsa kana tsoron azabarsa kana yi masa komai da ikhlasi in Allah ya ce a bari sai ka bari me yasa ka bari saboda Allah ne ya ce a bari kana ganin girman Allah, kana san Allah, kana kwaɗayin rahamar Allah, kana tsoron azabar Allah, kana bauta Allah da ikhlasi. Na ukun Allah baka sai ka gode, me yasa za ka gode wanda ya bakan kana son sa, wanda ya bakan kana ganin girmansa, wanda ya bakan kana kwaɗayin dama zai bakan, wanda ya bakan kana tsoron kai ma azaba, sannan wanda ya bakan kuma kana bauta masa da ikhlasi. To sannan ya jarabce ka sai kai haƙuri, shine na hudu, me yasa za ka yi haƙuri da jaraba Allah saboda kana san Allah kuma ka san Allah ba zai jarabce ka da abin da yake babu wata hikima a ciki ba kuma kana ganin girman Allah kana tsoron azabar Allah kana kwaɗayin rahamar Allah kana bauta Allah da ikhlasi wannan sai sa ka iya jure ma jarabawar Allah domin idan Allah ya jefo maka jarabawa mutane hudu suke kasuwa a lokacin jarabawa na farko as-sakhtu akwai wanda sai ya fushi ya tashi ba shi da shi sai ya fushi da Allah sai ya ji haushin Allah sai ya dinga gunguni ya ƙi ya faɗa wataƙila ma ya ƙi yin sallah ga cewa to tunda ka hana ni kaza bari in ƙi yin sallah ni kuma eh saboda wannan shine yafi kowa nisa da Allah sanan nabi as-sabru shi as-sabr abin yana ma ciwo amma saboda ganin girman Allah ka daure shi yasa kalmar sabru ma tana nufin madaciya tana nufin guna, tana nufin darbejiya. Duk wanda kaga yana shan darbejiya musamman ɗanyar, a mutsike ta koriyar nan shar a ce ka kafa kai. Duk wanda ya kalli fuska ka ya san ba alamar murmushi ko dariya, daurewa kai kake sha. To wannan shi aka kamanta da sabaru. Abin yana cin ka amma ka daure saboda ka san kamar allura ce a ce mai kwaninka ai ma allura a caka ma karfe a zira ciki a danna akwai ciwo amma ka daure saboda ka san ƙarshe akwai alheri to haka shine sabaru sabaru duriya ne juriya ce abin yana cinka amma saboda ganin girman Allah wa bashirus sabiri to zaka iya wuce wannan sai ka koma ko matakin na arrida kama yadda da haka wannan matsayin ba kowa yake kaiwa Allah ya tunkudo bala'i kuma ka dinga ka gamsu da bala'in da aka tunkudo cewa lalle wannan bala'in shi yafi cancanta shi yafi dacewa kuma ya zo a lokacin da ake bukatarsa bala'i fa rashi ba zuciyar kowa ce za ta karɓi wannan ba amma wani ya yarda to matakin ƙarshe wanda ba a samun wanda za su kai wannan sai manyan annabawa sai manyan bayin Allah shine ashkuru alal bala Allah ɗoro maka bala'i ka ce Allah na gode ka samun ciwon kai Allah na gode da na samu larura kaza wannan a dai ban mu asabarin wa bashirus sabirin eh muna jin zafi amma mun daure saboda ganin girman Allah saboda kaunar Allah amma rida wani mataki ne kama auna cewa ai wannan bala'in da Allah ya sauko baya saukar da bala'i sai da hikima kuma shi ya fi cancanta ya sauka a wannan lokacin kuma sannan na ji daɗin saukarsa a daidai wannan lokacin sannan kuma ka kai matakin da za a saukar da bala'i ka ce kai Allah na gode da bala'in da ya zo a daidai wannan lokacin da wannan jaraba ta zo na gode domin na san duk abin da kai ko don ka ɗaukaka darajar mutum ne ko don ka kankare masa zunubi don haka ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabaru sarra'u shakar fa kana khairan lah wa in asaba wa in asabaru darra'u sabar fa kana khairan lahu wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min to na biyar kuma shine annadamu alama fata. Allah ya san za mu laifi, kuma ko mu laifin ba ma zai shafe mu ya kawo masu laifi su laifin su nemi gafara iya fi musu. Amma abin da Allah baya so, walam yusirru alama fa'alu. Shedan ya ja ka ka sha giya, ka kuma sha, ka kuma sha, ka kuma sha. Harshen ya zame maka jiki, ta yadda in baka sha ba ka jin daɗi. Harshen ya zame maka jikin da ka kafa ƙungiyar sha, harshen ya jame maka jikin da ana wa'azi baka jin daɗin ai wa'azi har ma ta kai cewa kai masu wa'azin sun dame a tashi akai musu hari to kaga wannan kuma ya zama musifa don haka duk wanda ya fada zunubi kowane iri ne abin da Allah yake so annadamu alama fata wannan yato Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha wa la yahillu lahu an yu'akhkhira at-tawbata wa la yaqula hatta yahdiyanillah فإنه من علامة الشقاء وطمس البصيرة والخزلان وطمس البصيرة abin da ake so in kai laifi ka tuba kai nadama ko da shi ya ƙara janka ka sake tuba kai nadama in ya sake janka ka sake tuba kai nadama wani ya tambayi wani malami ya ce malam sai in ce na tuba sai in koma yace ƙara tuban yace in na tuban sai in ƙara koma yace ƙara tuban a ƙarshe da yace kai ta tuban saboda shaidan so yake kace to tunda ne nayi nayi ma ina koma to me magana ma tuba ko in ci gaba to ya halaka ka kisa shaidan yace na halakar da mutane da zunubi ni kuma sun halakar da ni da istighfari saboda zan je in jefa su cikin kuskure sai su nadama su tuba su daina su istighfari kuma Allah ta'ala yace zai yafe musu ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah ya gafiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim shi yasa la yusalu la yuraddu man sa'ala billahi an ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'aza billahi fa'izuhu wanda yace ina neman tsarin ka da Allah to ka ne ka tsare shi duk wanda zaka cuce shi yace ina neman tsarin Allah to kaka taba shi don ka taba shi yanzu da Allah kake faɗa ko ka kai mutum hadi kaji yana wayo Allah to ka tsaya tunda bai da kowa kenan inda yana da wani shi zai kira inda ka ja ce wayyo Allah to tsaya ba shi da kowa sai Allah to ka tsaya rigima ta fi karfinka duk mutumin da ka ci abinsa ya ce Allah ya isa to ba shi abinsa Allah ya isa nan ba abin wasa ba ce ma'ana yana cewa na ɗauke fayil ɗin shari'a ta daga kotun ƙasa na kai shi kotun sama inda babu lauya inda babu cin hanci da rashawa inda babu wani ɗan wani inda ba sabo ba sanayya na kai fayil ɗina kotun Allah ƙara. Ittaƙu ittaqi da'awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab idan mutum yace Allah ya isa me yake nufi yana nufin hasbi Allah Allah ya isya ya isa ya me ya isa ya dauka min fansa ya isa ya kare ni ya isa ya fitar min da haƙina ya isa ya shiga lamarina yadda ka fi ni ya fika yadda ka cuce ni zai kwato min yadda ka nuna min ƙarfi Allah ya fi ka ƙarfi yadda ka nuna min isa Allah ya fi ka isa yadda ka ji cewa kotun duniya taka ce to ni kuma na kai kotun Allah me Allah ya isa abin da yake nufi kenan shi yasa ya ce man ista'aza billah fa'izuhu wa man sa'ala billah wanda kuma yace dan Allah ai mun kaza fa'uduhu ku bashi ka bashi inde kana da hali ka bashi yasa muka ce anan za a duba me za a duba mai tambayan za a duba abin da yake tambaya za a duba wanda yake tambaya kuma za a duba yanayin da yake tambayar yanzu mutum kawai sai ya zo don ya ji wannan hadisin kai kuma kuɗinka kenan dubu ɗari sai ce don Allah ba ni dubu ɗari sai kai shure ce ka gani ba ba ka aiki da hadisi to kaga a nan ya zo ne da isgili ko amma tun da ya san dubu ɗari gare ka aƙalla ya nemi biyar mana kaga biyar dai ko goma goma 10% kenan ko biyar 20% akalla komai rawa ka dai ka iya cire 10% ko 20% ka bayar amma yace ba ni rabi to kaga kamar sai ka dan girgiza eh kuma watakila shi ma ba wai rabin ce ta dame shi ba a tsiya ce kawai to saboda haka shi yasa aka ce a duba wanda ya tambayan waye dama mai bukata ne kai da aka tambaya kuma ka wadata ga barin abin sannan abin da aka tambaya ba abu ne da zai cuce ka ba lokacin da aka tambayan kai ma kana cikin halin da zaka iya bayarwa to sai ka ga girman Allah sai ka bayar wa man da'akum wanda i gayyace ku fa ajibuhu ku amsa masa sai yace akwai daurin aure na ko na gayyace ka walima ko na gayyace ka wani taro in kana da lokaci taron babu saban Allah sai ka je domin akwai sharuɗa da malamai suka sanya game da amsa taro ko gayyata cewa idan Uh, an gayyace ka ɗin kuma kana da lokaci kuma babu wata matsala sai ka je. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sharrin abincin walima shine abincin waliman da aka kirawo mawadata ko aka kuma kori talakawa. Ko ba shi bane? Kuma yake cewa sharru da'amil walima sharru sharru da'ami da'amul walima yud'a ilaiha man ya abaha wa yamna'uha man ya atiha. a gayyaci manyan da su ba ci za su yi ba kuma ba a gayyaci talaka da kowa zai tafi da leda akwai walima da an gayyace ka dama sai ka tafi da leda uku za ka sa leda sa ɗaya a gaban ajju ɗaya a nan ɗaya a nan saboda abin da za a zo a zuba wanda aka gayyata ba ci za su yi ba kai kuma kana da yara a gida za ka sai ka haɗa wancan farantin da wancan farantin da wancan farantin duk sai ka juya leda ka ɗaure ana yin addu'a shikenan sai ka tafi da abinka gida wataƙila ba sai kai abinci wani za ka kaji za a kawo a kawo zabi a kawo agwagi a yanka shanu a fiffiɗa raguna amma duk waɗanda suke bai sufuci ciciri tsoka ɗaiɗai ba saboda duk mawadata ne wannan abu duk bai birge su ba kai ko talaka da ka daɗe baka ci nama ba sai ka ga duk miyawunka kafin ma a fara gama addu'a ya gama tsinkewa to shi yasa sai ka ce to kai wanda aka zuba a gabana yayi yawa kuma na ga na gama alajin can bai ci ba wancan ma na ga bai ci wancan bai ci ba ba matsala an haɗa sa a leda a ce ai dan kai aka yi sai ka tattara ka sa a leda ka tafi da abinka ba abin dariya ba ne eh shi ne dama an yi ne don mai cin in ba haka ba duk zubar da shi za zubar da shi wani ake yi ko kuma su kamfanin da aka kira suka yanyanka abin an bar shi sai su ɗiba su tafi da shi shi sa an ga ka ce ni a samun na a leda a min take away ga gani kuma wasu ma sun gane cewa wasu mutanen ba sa iya cin abinci a gaban jama'a musamman yanzu lokacin kyamarorin nan sai can kana can kana asuwaki wani kuma ya, ya kafa ka asu, a social media a ce ga can yana asuwaki wasu sun gane yanzu duk sai awa mutane take away sai awa mutum take away kowa ya dauka ya kai inda ya kamata ya je inda ba mai ganin sa ya ci abin sa a nutse wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu annabi alayhi salatu wasallam ya ce wanda kuma ya aikata muku abin kirki to ku yi masa sakayya shi da kullun in kai masa alheri shi ma yana fata ina ma wata kofa ta samu shi ma da zai maka alheri Allah ya kawo ranar da zamu kyautata masu kyautata mu wani haka yake fata wani kuma ba ma ya kyautata mai kyautata masa ba Allah Allah yake cuci mai kyautata masa din kaga wannan mummunan hali ne man sana alaikum ma'ruwan fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu idan ba ku samu abin da za ku yi masa kayya ba fa da ulahu annabi yace ka duba kaga cewa ya mun alheri ya mun alheri ya mun alheri ya mun alheri kuma ni ban san me zan masa ba saboda baya buƙatar duk abin da zan masa dan haka tunda haka ne to bari in shagala da masa addu'a ya Allah wanda ya mun kaza rannan ya taimaka mun rannan ya taimaka mun to Allah ka saka mana da alheri shi ka sake bude masa hanyoyin samu hatta tarau annakum qad kafa'atumuhu har ku kai lokacin da za ku ga cewa lalle wannan addu'a da na yi masa ta cancanci a ce an saka masa ko kuma turau har jama'a su gani cewa an saka wanda ya abin nan dinnan ko kuma ta'alam ku sani cewa wato kun ko kuna tsammani ko kuma ya zirinjaya a zatanku cewa kun saka ma wanda ya muku abin kirki kaga wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da za a aiki da shi da an zauna lafiya sakonni ne ga su wajen guda hudu ko biyar man ista'aza billah fa'izuhu wanda ya nemi kariya ya nemi tsari domin shi tsari dama yana bukata abu biyar akwai al-isti'aza din akwai al-musta'izu akwai almusta'azu bihi akwai almusta'azu minhu ko saboda haka akwai akwai neman tsarin akwai abin da ake neman tsari da gare shi akwai wanda yake neman tsarin akwai wanda ake neman tsari da shi akwai kuma wanda ake neman tsari da shi ya kawo agaji shine Allah saboda haka idan mutum ya hada ka da Allah akan zaka yi masa wani abu shi yasa nana Maryam lokacin da mala'ika zai ta ce a'udhu billahi minka in kunta taqiyya suna faɗa haka sai an kai ƙara ko ta Allah sai ce inni abdullahi sai ce me kai me yace mata inna ma ana rasulu rabbiki li ahbalaki gulaman zakiya saboda ta ce ina ne saboda ta ga ba kowa inda inda take ibada ba mai shiga ba namijin da ke shiga sai kuma ta kuma zabgegen saurayi a gabanta dole ta tsorata tace a'udhu billahi minka in kunta taqiyan in dai kai mai tsoron Allah ne an ce taqiyan din ko wani mutum ne ko kuma dai ana nufin taqiyan taqiyan na takawa to ina neman tsarin Allah da kai ina ma ana rasulu rabbi rabbi li ahbalaki gulaman zakiya kaga sai ce to ai ni ba ma mutum bane ba ma mutum ne da za a nemi tsari da shi ba ni mala'ika ne ma nazo kuma Allah ya zo yana so ya baki da ba a taɓa yi ba kuma ba za a sake yi ba ba a taɓa yi ba ko ba za a sake yi ba maryamu ce kaɗai ta game da wannan jarabawa a duniya kanta faro kanta ƙare ba wata wadda ta zo da ɗa ta ce mana an na lake haza yawa to kun ga na ɗaya kenan sannan na biyu wanda ya roƙo da Allah ko dai ya ce don Allah ko kuma an ce bisiga ko kuma bishar'i ma'ana wanda ya roƙi abin da ya dace da shari'ar Allah ku bashi. Ne ma'anan roƙo da shari'ar Allah ya zama ya cancanci a bashin, abin da ya roƙon ba a fi ƙarfinsa ba, sannan an bashin zai taimake shi a addini, ba saɓo zai je ya yi da abin ko laifi zai aikata ba, to sai ka bashi. Shi ne billahi ai bi shari'in lahi, ko billahi bisiga ma'ana yi amfani da sunan Allah billahi ko kuma bi shar'in lahi ko bi wajehin lahi to wannan duka sai a duba in billahi ne to za a duba kai mai roƙon a duba abin da ya roƙa a a duba lokacin da ya roƙa a duba abin da ya roƙa a duba shi mai roƙon shi waye mai roƙon talaka ne wa aka roƙa mai arziki ne abin da aka roƙa kaɗan ne sannan ya roƙa a lokacin da za a iya bashi ana cin wadatar da za a bashi dan wani kawai rigar ka zai kalla sai ya yanko maka wasu kuɗi bai san cewa wataƙila kai ma rigar barazana ba ce kai kanka wataƙila baka karya ba rufin asiri ne kawai ya ganka ya ce ka faɗa kwata sai ka daure kai wata sabuwar riga ka fito fes amma a cikin kai ma yunwa kake ji sai yanko maka abu da yawa ko kuma kafin sa wani ya zo wanda ya fi shi bukata ka bashi ko kuma kana da irinsa da yawa da suke da bukata shi yana nesa ire-irensa da suke kusa da suka cancanci hakan sun fi shi yawa wani ya fi da abin sadaka tun daga gidansa ma zai ga wanda ya cancanta ya bawa wani tun daga ƴan uwansa zai ga wanda ya cancanta ya bawa wani tun daga makotansa zai ga wanda ya cancanta wani tun daga wanda ya sani da irin wannan larurar shi ya fi cancanta a bawa to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum in ka cire abu ka duba na kusa da kai ba na nesa ba ka duba na kusa da kai masu bukata ka fara sallama su shi yasa aka fassara billahi anan ko dai bisiga ko kuma bishar'i ma'ana yi amfani da sunan Allah yi min don Allah shi waye kai waye me ya roƙa a wani lokaci ko kuma bi shar'illah ya roƙi abin da dama talaka ne ya zo ya roƙi abin da ya kamata a roƙa ko ya ce don Allah ba ni bai yanke ba kai kuma sai ka duba ka ga me ya kamata ka bashi sannan kuma yana da buƙata a bashin ba wai ya zo ne maka gwaji da wannan hadisin ba ya zo ne da buƙatar kuma kai ma kuma kai kuma ka wuce wannan buƙatar in ka bashi abin ko kai ma ba za ka cutu ba to sai ka bashi ko ko bi shar'illah ya zo ne yayi tambaya akan haƙƙinsa kamar zakka ya zo ya tambaya dama lis-sa'ili wal mahrum fa amma sa'ila la tanha mai roƙo Allah ya ce ka buga masa tsawa ta kuma ma magana kuɗi ake maganar tambaya ake ta ilimi ya zo ya tambaye ka billahi ya tambaye ka ka koya masa addinin Allah ka sanar da shi waye Allah sai ka bashi wannan ilimin shi ma an fassara shi da wannan da haka an yi fassara kusan guda uku kenan ko imma billahi yana nufin bismillahi yace na roƙe ka dan Allah ko kuma bi shar'illah yace ina roƙonka ka bani haƙƙina na zakka ko haƙƙina na bashi da nake binka ko haƙƙina na sadaka da ka fitar ko haƙƙina na zumunta ko haƙƙina na ciyarwa in matarka ce ko haƙƙina na ciyarwa in ƴaƴanka ne ko haƙƙina na ciyarwa idan iyayenka ne ko haƙƙina na ciyarwa in talakawa ne a cikin danginka ko haƙƙina na zakka idan wanda ya cancanci zakkan ne kaga wannan ya tambaye ka bi shar'illah ko kuma ana nufin tambaya din ta ilimi yana roƙonka ka koya masa ilimi to wannan ka bashi ilimin an gane ko to sannan kuma sai na biyu na uku man da akun fa ajibuhu wanda ya kira ka kira ba wai yaka ba yaka wannan ayi daban kira zuwa ga wani muhimmin taro wanda a cikinsa shari'a ta amince da taron amma mutum ya kira ka ko sahabbai sun ce ba sa zuwa walima idan akwai saban Allah a gurin idan akwai munkari a gurin idan akwai abin da bai dace ba a gurin sai su ki zuwa sai dai idan ka je za ka yi wa'azi ka kawar da abin da ake yi a gurin wanda bai dace ba, to wannan sai ka yi. Shi sa suke sa sharaɗi cewa amsa gayyata zuwa ga kowane taro, to lalle ba za a yi ba sai da sharaɗi guda bakwai. Yan ya kasance an ya kuna da'i min malla ya jibu hajaruhu ausan, ya zama wanda ya kira ka ɗin baya cikin wanda shari'a ta ce a ƙaurace masa. to mutumin banza ne wanda in ka je gurinsa ko ka je taronsa ko ka je abinsa ka ƙara wa aikin banza kwarjini da ƙima to sai ka ƙi zuwa aw Allah ya kuna hunaka munkarun fi makanin da'awa ka kuma ya zama a gurin akwai wani abu da za a yi na sabo wanda kuma in ka je ba iya hada za hana za kai ba ko ka je kaga ana sabo ka ce ina zuwa zan kama ruwa sai ka tafiya ka kawai sai a neme ka a rasa sannan na uku an ya kuna da'i musliman ya zama wanda ya kira ka musulmi ne idan ba musulmi ba ne ba shi da haƙƙin dole sai ka je sai dai wani abu ne na tarayya tsakaninka kai da shi yana da haƙƙi kana da haƙƙi a ciki abin duniya ne sana la yakuna kasbuhu haraman to wannan shine matsalar kai zama abin da za a yi a gurin dukiyar da ya tara din ta haramun ce to ya zaka gane hmm? sannan na biyar kada ya zama a cikin amsawar zai sa kai watsi da wani abu na wajibi ko ka aikata wani abu na haramun sannan kuma kada ya zama akwai wani abu na cutarwa akan wanda aka gayyata misali akwai wani da yake neman inda zai samu dama ya maka wata magana ko ya gaya maka wani abu na ɓacin rai kuma sai ya ga cewa bari ya same ka a gurin taro kaza to kakka je sai ka tura wakili ya zama dole sanaman sana ilaikum ma'arufan al-ma'rufu shar'an wa aqalan wa adatan duk wanda ya maka alheri ya kyautata ma to ka dinga jiran wani lokaci kai ma da zaka kyautata masa shi yasa akwai wani ba musulmi bane amma ya faɗi wata magana a lokacin da ake sulhu hudaybiya da ya kamata mafi yawan musulmi su koyi wannan abu shi an turo shi ne a matsayin wakilin Qurayshawa ai sulhu da manzon Allah alaihi salatu wassalam da yazo to a ƙa'ida wani za a yi sulhu tsakanin babba da babba sai wanda ya kama gemun wannan wanda ya kama gemun wannan to sai miƙo hannu zai kama gemun annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu gira ya sa kuban takobinsa sai bige masa hannu sai ce waye wannan aka ce mu gira ne ya faɗi maganganu a kansa sai kuma yana sai ya faɗi wata magana sai sai na muka yace masa musus bazara lat ka je ka tsotsi duburan lata wato ya ma'ana zagi gunkinsa sai wa yake cewa wa yake faɗan wannan magana aka ce abubakar ne ce kash abubakar ka yi min wani abu a zamanin jahiliya na alheri wanda ban iya saka maka da shi ba bai kamata yanzu nan ka gaya magana ta min ciwo kuma in rama ba amma da ka ji irin rama wadda zan yi ku duba wannan magana wai har a zamanin jahiliya sun san mutuncin wanda ya musu alheri a baya kasu manta yau ko ba rayuwar da muke irin mutunci abin da yake ake rayuwa da shi butulci wani ya gina almajiri almajiri ya zama abokin rigimarsa wani ya gima dan kasuwa dan kasuwa ya zama abokin rigimarsa wani ya gina dan siyasa dan siyasa ya zama abokin rigimarsa wani ya gina wani a ma'aikata ya zama shine abokin rigimarsa wata ran danka ma zaka gina sai ya zama abokin rigimarka wata ran ka gina matarka ma ta zama abokin rigimarka wata ran dan uwanka ma na cikin ka zaka gina wallahi a ƙarshe sai ya zama abokin rigimarka ko ba a samu duk waɗanda ba ana samu. To saboda haka ana samun waɗannan abubuwa. Kuma kaga ƙaryan nan, Abu Sufyan tun a zamanin jahiliya ya ce suna ƙyamar a gano sun yi ƙarya. Lokacin da ya zo wajen sarkin Rum, ai sarkin Rom yace a nemo min wani balarabe da kabilar su daya da wannan mutumin da yace shi annabi ne yana nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sarkin Rom sai aka ce ga wani nan ya ce ma kabilar su daya sai aka kawo Abu Sufyan sai yace tsaya a nan gaba ko kuma ku tsaya a bayansa zan masa tambayoyi idan amsar da ya bani daidai ne ku girgiza kai in kuskure ne ku dan bai san kuna girgiza kan ba kuna bayansa shi yana gabana yace kuma wanda za a masa tambaya a lokacin abokin gafarsa ne abokin gabansa ne za ya mata tambaya kai kaga an bashi dama ya shishirga masa ƙarya ya masa kage ya masa sharri yace in banda kada wannan sarki ya gano ni mutumin banza ne da sai na faɗi wata magana da take nuna suka ga wanda yake min tambaya yace amma duk abin da ya tambaye ni iya gaskiyar da na gaya masa kenan yace a guri ɗaya na samu dama da yace min kuna yaƙi tsakaninku da shi nace muna yi to ya yakin yake kasancewa yace wata ran yayi nasara wata ran mai nasara sai ce to kuna yin kun taba daura alkawari da shi yace yanzu haka ma lokacin an yi sulhu da biya muna da alkawari da shi amma ba mu sani ba zai cika ko ba zai cika ba yace to anan na anan na samu kofa na more yace amma kowace kofa ina tsoron kada i gano wata kalma da na faɗa ba daidai bane mutunci na yaziri a gurinsa yadda suke kiyaye ƙarya da kiyaye faɗar abin da bai kamata ba yau kuma sana'a ce ma da ita ke cin abinci mutum zai zo ya same ka ya ce ko ka bani kuɗi ko in je in maka sharra a rediyo ko kuma je kaka sokinawa in sokina ka za su haɗu su biyu kai je ka ka soki nawa ni kuma in soki naka naka zai ji zafin sukan sai ya baka wani abu ka zo ka kare shi ni ma na waje ji zafin suka ya bani wani abu zo kare shi sai mu haɗa mu raba an kai fa ana wannan da haka kun ga annabi sai ya ware matsalar duniyar nan da cin zali cin mutunci cin amana rashin gaskiya butulci diya ware su da wannan hadisi man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'u duk wanda ya maka abin kirki kai ma kai masa sakayya idan kai baka samu abin da zaka yi masa sakayya ba to kai masa addu'a mana har ka zaci ko ka sani cewa annakum qad kafa'atumu cewa ka riga ka masa sakayya ai rahu abu dauda wa nasa'i bi sanadin sahih fi masail al-ula i'azatu man man ista'aza billah wanda da yace ina neman tsari da Allah to ayi kokari da Allah a bashi dama a bashi kariya asani ita'u man sa'ala billah wanda ya roka da Allah ko ilimin ko kudin ko kuma abin da yake tambayan ba abin da yafi karfin ka bane to ka bashi asalisa ijabatu da'wa wanda ya kira ka ka amsa idan sharadin can guda shida sun tabbata rabi'atu mukafa'atu ala sani'ati wanda ya maka abin kirki kai ma kai masa sakayya eh wata ranka ce ai wane na taɓa ba ku kissa wani ai da da matarsa Allah ya jarabce shi da karewa arziki sai ta ce a rabu ta ga an yi ƙasa tun ana hawa manyan motoci aka sai da su ana katon gida aka sai da shi aka sai ƙarami ƙaramin ma aka sai da shi aka kama haya hayan ma aka kasa biya sai ta ɗauka ai an zo ƙarshe kenan wannan mutumin ya riga ya komai nasa ya ƙare ita ce ita gaskiya an saba sa manyan atamfofi da an kashe su wanda ake siyowa kuma masu arhani an yi sufa shadda a da yan sai a koma ya karama ita yake iya siyowa to da sai zama kayan masu kyau masu tsada suna karewa ana mai gurbin su da masu arha sai matan nan ta ga to gashi da an ci an koshi an yi fari an yi an nuna an yi kyau yanzu kuma gashi talauci ya zo da cizon sauro da rashin wuta da AC da an ciccire an siyar saboda haka sai ta ga cewa ƙara baki take sai ta ɗauka mutumin nan kuma ya gama sai ta ce gaskiya ita ba ta iya ba ya lallashin duniyar nan matan nan ta ce ita gaskiya sai dai a rabu ya rasa yadda zai sake ta ashe lokacin da yake harkarsa can ya yi wa mutane da yawa kirki wasu sun manta suna can suna masa dariya ya kare akwai kuma waɗanda bai sani ba su kuma suna nan suna fatan su samu yadda za su yi masa kayya har ta kai mota ma an kasa shiga a ƙasa ake tafiya yana tafiya a gefen titi yana tafiya sai kawai wani shi kuma yana jib ɗinsa sai ya hango ai wannan kamar alhaji ne sai ya ce direba yi fakin aka yi fakin a gabansa ya sauke gilas wane sai ji ya amsa kai ne alhaji duniya kenan ci zo shigo shigo ya matsa masa suka shigo me ya faru ya ta gaya masa yadda Allah ya jarabce shi au ba suka kare yace ka san ni yace ya kasa tunawa yace ai ni dinnan lokacin da kake kan sharafinka shekaru da yawa da suka wuce ka taimaka min wannan taimakon da kai min ne yasa dai wannan arziki ni ko ban manta ba shi ya manta ma ya masa sai ce to yau ni ma zan saka ma tunda Allah ya jarabce ka ya kare to ni nawa ya samu mu je ina gidanka ya ce haya yake ina matan ka ce ta tafi gida ce mu je a sama masa gida malam ba ya sai masa gida ya sai masa mota aka je tela ya dinka shi aka zuba masa kaya kala kala mutumin ka ya murmure aka jibge masa kayan abinci yace kuma a dawo a ci gaba da business zai dinga bashi kaya irin kayan da shi da ya bashi ya arziki shi ma za a bashi a matsayin shi ma a taimake shi malam sai hajiya ta ji labari inda mu ma muka ji labarin kenan ni ma anan na ji labarin sai hajiya ta ji labari aka ce mutumin ki fa wallahi tallahi ya warware kin ji kin ji har ya sai gida a guri kaza yayi mota yana ta harka to shine sai aka fara test halin shedan ne na tuba ka yafe ni ziga kawaye ne wane ne wane ne to shine bai bata amsa ba to shine yazo ya mana tambaya wasu in ya shawara da abokansa su ce ba komai tunda ta yi nadama ta gane kuskurenta haka halin mata yake a dawo da ita wani ya ce a'a wannan ba matar rufin asiri ba ce wacce za a zauna a ci daɗi tare a sha komai tare musifa ta zo maimakon ta yi haƙuri a ji tare ta gudu wannan ba mata arziki ba ce yanzu ma in ya ƙare gudun za ta kawai ka nemi wata ka aura ita to ai auren watan kuma yanzu da shi ita ma matsala ce auren me shi aure da shi shi ma matsala ne ita ma wata in ta zo da shin ta ga akwai shin ita ma in ya ƙara haka za a yi da a ce wata ta aure shi lokacin da ke tafiya a ƙasar nan ne to da da sauki tunda da aura babu in an samu ita ma yanzu wajen da za ta zo ita ma abin da zai kata kenan to shine yazo ya nemi shawara saboda an raba masa hankali masu shawarwari wasu ce a dada hajjiya wasu ce a nemo ta sabuwar hajjiyar wannan kam ta faɗi jarabawa to shine aka ce to yanzu ya za a yi wace hajjiyar za a ɗauka a ɗauka sabuwar ko a dawo da waccan da ta yi nadama na'am a ɗau sabuwa a ɗau sabuwar hajiya ko a dawo da waccan tsohuwar hajiyar na? yanzu tsaya za mu ƙuri'a masu ganin a dawo da tsohuwar hajiya su ɗaga hannu mu ga a ba ku dira to masu ganin masu ganin a ɗauki sabuwar hajiya su ɗaga hannu a lalle wato in za mu percentage ya isa ya isa wato wannan yana nuna mana ba wanda ke son butulci ba wanda ke son rashin kula da ni'ima kun ga zamu iya cewa percentage zamu kamar kaso 20 ne cikin 100 suka ce a dawo da tsohuwar hajiya kaso 80 su suka ce a ɗauki sabuwa. Saboda ba wanda yake son a yi masa haka. Ko? Kuma dama yana son a yi aure ne, ka auri matan rufin asiri, in akwai a ci, in babu a zauna haka, in ciwo ya zo maka, ta jinyarka, in ciwo ya zo mata, ka jinyarta, in tsufa ya zo maka, ta karɓe ka haka, in ya zo mata, ka karɓe ta haka, ka aure ta da ƙuruciya, ruciyar ta ƙare a ci gaba da zama ka aure ta da lafiya lafiyar ta ƙare a daina zama ka aure ta da ƙarancin shekaru shekaru sun yawa a ci gaba da zama to ita ma haka ya kamata ta yi maka ta aure ka da arzikinka da wadatarka da rufin asirinka an ci daɗi da ita an sha an sha romo da ita an yi tafiye tafiye an je hau jiragen sama an sa atamfofi yanzu jaraba ya zo sai ta karɓa ita ma a zo a yi wannan abin da ita amma wacce za ta juya maka baya a lokacin da baka da shi kuma ta ji labari kuɗi ya dawo ta dawo in kuɗin ya ƙare ma tafiya za ta yi. Alhamisatu anna du'a mukafa'a liman lam yaqdir illa alaihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ita kanta addu'a da zaka wa mutum kace Allah saka ma da alkhairi. ya ce wanda ya maka abin kirki kace jazakallahu khairan faqad abalagta fi sana duk wanda ya maka abin kirki kace kai ko Allah ya saka ma da alheri to ka kai matuƙa wajen godiya kai ma as-sadisa qawluhu hatta tarawna annakum qad kafa'atumuhu hakku ma ku ga cewa lalle kun masa sakai da ta dace to wannan shi ma koyarwa ce ta ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin al'ummansa babu la yas'alu bi wajhi llahi illa aljanna babun da yace ba a roƙon wani abu in dai da fuska Allah ne in ba aljanna ba malamai suka ce wannan hadisi ya nuna mana to wai yake da iko ya baka aljanna kakka ce dan fuskar Allah kai mun kaza kenan kakka ga ko a wannan kalmar in ba Allah ba shi ma Allah zaka ga masa wannan kakka roki duniya as'aluka aljannata bi wajhikal karim as'aluka ridaka bi wajhikal karim saboda shi fauzu fauzu da kaji ana cewa me ma'anan fauzu rabo to rabo kala uku ne akwai alfauzul mubin akwai alfauzul kabir akwai alfauzul azim wanda duk aka hana shi shiga wuta to ya samu alfauzul mubin misala ce man yusraf anhu yawma izin faqad rahimahu wa zalika huwa al-fawzul mubin sanan wanda ya shiga aljanna ya samu al-fawzul kabir ce innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar zalikal fawzul kabir wanda kuma ya samu yarda Allah ya samu al-fawzul azim wa ridwanun minallahi akbar zalika huwa al-fawzul azim ridwanun minallah Allah ya ce na yadda da kai da abin da zai ga yan aljanna kenan in Allah ya yi magana da yan aljanna cin aljanna ya ce kun yadda da duk abin da ne muku ce ba Allah ai ka gama mana komai ba mutuwa ba rashin lafiya ba tsufa komai free of charge na'am in ka cika cika cika cika cikinka in kai gyatsa shi kenan sai cike dawo empty bisa ba ban daki ba asibiti na'am sai ka loda sabo ka loda sabo ka loda sabo da cikinka ya cika sai kai gyatsa shikenan kawai sai kuma gyatsar kamshi take zaka shi yasa ba ya asibiti ba dan ba za ka yi ciwo ba ba wani abin hatsari a aljanna abin ba zai kare ba kai ba za ka kare ba dama abin tsoro wata ran ka kare wata ran abin hannunka ya kare to sai aljanna ya zama kai ba za ka kare ba abin cikinta ba zai kare ba huwa fiya ma tashtahihil anfusu wata luzzul a'yun duk abin da rai take sha'awa akwai shi kuma duk abin da ido take so ta gani ya burge ta akwai kashe kwarfata ido sai an je aljanna samun abin da kake sha'awa sai aljanna ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar abin da ido bai taba gani ba zai ganshi na ban mamaki abin da kunne bai taba ji ba na sauti mai faranta rai zai ji shi abinda mutum bai taɓa tunani a ransa ma akwai shi ba, to zai gan shi aljanna. Man duk wanda ya mutu shekara ɗari, in ka nuna masa handset ɗin nan zai mamaki cewa anya. Yanzu a taso mutumin shekara ɗari ya ga wannan abin yanzu, ya ga wannan wai wai ɗauka ake wai magana ma ake ɗauka da sauti. An ca zai tsafi ake ma. Bai sai da aka haɗa wannan ba ca zai tsafi miki. A ce masa ya ce ina so in je maka a ce masa to a yanzu maka ma daga nan kana so kai asuba a maka sai a kai ka kai asuba a maka. zai yadda saboda lam yaqtur ala balihi bai dauka za a samu ci gaba irin haka ba to nan gaba ma su waɗanda za su ga abin ci gaban gaba su ma za su yi mana dariya su ga cewa lokacin da ba ma nan wani abin aka zo da shi sai ai mamaki ina ma muna nan to kullun duniya ka za ta tafiya ta tafiya har ta zo ƙarshen da Allah zai shafe ta an jabirin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu bi wajhi illa aljanna ba a roƙon Allah da wani abu in ba aljanna ba, kenan ba a roƙon kowa da fuskar Allah in ba aljanna za a roƙi Allah ba. Ai, la tas'alu ahadan minal makhluqi na biyu wajahilla, kada ku tambayi wani daga cikin halittun Allah ku ce yi min kaza don fuskar Allah. Fa iza aratta an tas'ala wa iza aratta an tas'ala ahadan minal makhluqina fala tas'alhu bi wajhillah. In zaka tambayi wani daga cikin halittu kakkai masa magiya da fuskar Allah. lano la yus'alu bi wajhi illa illa aljanna don ba a roƙon wani abu girman fuska Allah ya tafi karfin a roƙi abin duniya da ita sanan na biyu annaka idza sa'alta Allah idan zaka roƙi Allah fa in sa'alta aljannata in zaka tambayi Allah to ka tambaye shi aljanna to kaga wannan wato shine fassara ɗayan guda biyu la yusalu bi wajhi la ila aljanna ma'ana kada ka tambayi wani ya baka wani abun duniya kai kuma yi masa magiya da fuskar Allah saboda fuskar Allah ta fi karfin a roƙi abun duniya da ita ko kuma koda Allah zaka roƙa to ka roƙe shi aljanna in dai zaka yi tawassali da fuskarsa to wannan hadisi ma an ce da'ifi ne Abu Dawud ya rawaito shi fi masail mas'ala biyu ce kacal a ciki al'ula annahyu an an yus'ala bi wajhi Allah illa gayatul matsalib kada a nemi wani abu a gurin Allah sai ƙarshen abin nema shine samun aljanna Allah kai mu aljannasa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tashi da daddare daga shi sai Allah ba mai ganin sa ba mai jin sa yace Allah ka tsare ni wuta na san kana da ita Allah ka tsare ni wuta Allah ka tsare ni wuta sai wuta ta ce Allah tunda ya maka magiya kuma ya san akwai ta ba ganin ta yi ba ina roƙon ka tsare shi wutan nan duk wanda ya ga wuta shi sa Allah ya tallata rawunnal jahim ai zama ku ganta ba Allah ce za ku ganta da idon sai sai wutar da kanta ta ce Allah ka tsare shi haka mu ce wa Allah magiya Allah ka ban aljanna Allah ka ban aljanna Allah ka ban aljanna sai aljanna ta ce Allah ka ba shi aljannan nan ya roƙe ka aljannan nan saboda ya san akwai ta kuma ba ganin ta ba Allah ya yarda ne da haka ka ba shi aljanna shi yasa mu ce tashi da daddare ka juya ka juya to ka tashi kawa Allah magiya cikin bargonka ko matarka tana kusa kar ta ji me kace ta ji ka kana gunguni kawai kai da shi kadai kaka bari wani ya ji zaka sha mamaki akwai bukatun da in zaka faɗe su dama kan ma kai da wani ya sani daga kai sai shi Allah yana son wannan gaya masa kai da shi aga mutum ya zo kan hanya yana kuka kai sujada kai kuka mana ka rasa abin duniya sai ka fashe da ku mutane kana kuka dariya za su yi ma amma kwan yi sujjada kai wannan kukan a sujjada kaga abin mamaki kai masa kukan shi ka fashe da Allah kuka kaga abin mamaki amma zuna mutane kuka suna ma dariya ka je kai alwala kawai kai sujjada kai awa ɗaya kana kuka kana gaya wa Allah kaga abin da zai ma mutane manta suke da Allah su zo suna tambayar mutane wani ya baka wani ya ma dariya wani ya zage ka wani ya tona maka asiri ma bai bakan ba To, a saniya, isbatu sifatul waje, an tabbatar da fuskar Allah cewa dama ya ce, Kullu sha'in halikun illa wajaha, kullu man alaiha fan, wa ya buƙa wajahu, rabbika zul jalali wal ikram. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya samu dace.